الله على نبي الكريم وبعد bayan ka yan uwa muna godiya wa Allah ta'ala da ya kama wannan rana ta juma'a kuma muna fata yan uwa kun saurari nasihan da malam ya gabatar mana alhamdulillah malam ya ja hankalinmu sosai a kayan wajen kula da halartar masallacin juma'a a kan lokaci wanda wannan abu mutane suna sakaci da shi abu ne kuma wanda bai kamata a ce ana sakaci din ba domin kamar yadda buga mana misali ga nan makwautanmu masu wani addini wanda ba na musulunci ba kun san sukutun sun ajiye wannan ranar ma ko aiki ba sai ba don komai ba yin tattalin wannan rana don su je su gabatar da ibadansu amma mu sai ya zama addinin musulunci ya ba mu sauƙi da dama na cewa za mu iya yin aiki a ranar juma'a amma sai aka keɓance mana lokaci na yin sallah ɗin to lallai mu ajiye ayyukanmu domin gabatar da wannan sallah ɗin kamar dai yadda malam ya yi mana bayani don haka mu kiyaye wannan sosai ya mana dalla-dalla fa game da wannan rana ta juma'a wajen halartar masallaci yadda ma har ga matsayin ma mataki-mataki dama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ko mala ya kara mana dalla-dallan cewa wanda ya zo a lokaci ga ga ma gurgurin irin matsayinsa a wannan rana to don haka jin haka muna fata dai sa yan uwa su yi kokari su gyara yawa an ce ran juma'a ne ka yi hakuri ka zo yawa ai rana ɗaya ta mai gayya ake cewa yawa ba ka yi kwana wajen shida ba ba a neme ka ba irin wannan to don haka rana ɗaya ka zo ka ba da shi wa Allah ka bi umarnin manzan Allah ai bai kamata kuma a samu sakaci a wajen ka ba Allah ta'ala ya mana jagora. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل والعلم اللهم منك أكمل رضا وأعظم جزاء أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل لكل أهل ملة يوماً يتفرقون فيه والاغتنام ويتكلون فيه عن اشتغال بالدنيا وكسكم وكس لكم يوم الجمعة الذي هو في أيام الأسبوع كشهر رمضان في شهور العام وقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال أدل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة أيها الإخوان وفي سنن ابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه تقوم ساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وكن يشفقن من يوم الجمعة وهو يوم الجمع واللقاء فيلتقي فيه الأولون والآخرون وأهل الأرض وأهل السماء والرب والعبد وعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر وروي عن عبد الرزاق عن عوس بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل وقت صلى يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام وأنست فكان له بكل خطوة يكتو بها إلى المسجد صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير قال وقال الجمعة لثلاثة رجل حضرها بإنسات وسكون ولم يخد أحد فهي له كفارة إلى جمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وفي سنن من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة غدا الشيطان براياتها إلى الأسواق يرمون الناس بالتلبس ويثبتون عن الجمعة ويثبتونهم عن الجمعة وتقد الملائكة فيجلسون على أبواب المساجد فيكتبون رجلا فيكتبون رجلا من ساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في ساعة الثانية فكأنما قرب بكرة وكأنما ومن راح في ساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن راح ومن راح في ساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يكتبون يستمعون الذكر وفي سنن الأربعة أنه قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا تبع الله على قلبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك البر رؤوف الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان kuduban na cewa dukkan godiya ya tabbata ga Allah wanda shine ya halicci mutum kuma ya ilmantar da shi ya sanar da shi yadda zai yi bayani ya kawata mutum da hankali da kuma ilimi sabanin sauran dabbobi ya Allah dukkan wata cika na yarda yana gare ka a gare ka ake neman dukkan lada mai girma bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukaki sannan lalle ku sani Allah ta'ala ya sanya ma kowace al'umma mai addini wata rana na musamman wanda za su rika faraga a cikin wannan rana ɗin suna samun nutsuwa suna ainihin dawowa da al'amuransu na duniya su mai da hankali akan wannan rana domin sun ɗauke ta rana ce ta musamman duk mutane masu addini suna da irin wannan rana mu sai ubangiji ta'ala ya keɓance mu da wannan rana ta juma'a ya ba mu ita tana daga cikin ɗaya daga cikin kwanakin mako guda bakwai ɗin nan kamar yadda ka san watan ramadana take cikin sauran watannin shekara hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allah ta'ala ya ɓatar da ranar juma'a ga waɗanda suka zo kafin mu sai ba aka ba su wasu ranaku ba a ba su juma'a ba domin yahudu an ba su ranar asabar ne amma nasara an ba su ranar lahadi mu sai Allah ya kawo mu ya ba mu ranar juma'a ga shi nan abinda duk muke gudanarwa in ji manzon Allah mutane suna biye da mu saboda mu ne zuwan baya mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne na farko a ranar alkiyama saboda haka ya koyan uwa ku sani ya zo cikin sunane ibnu maja annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai ranar juma'a fa shine shugaban ranaku domin wannan ranar ta fi girma a gurin Allah ta fi girma sama ma da ranar lahiya ta fi girma sama da ranar karban sallah saboda ranar juma'a a wannan ranar ne za a yi tashin kiyama lallai babu wani mala'ika makusanci ko sammai ko ƙasai ko iska ko duwatsu ko bishiyoyi face idan wannan rana ya zo suna jin tsoron wannan rana ta juma'a saboda sun san ko sun ji cewa a ranar ne za a yi tashin kiyama tun aka ta yau juma'a ne duka waɗannan halittu suna jin tsoron wannan rana domin wannan rana ne ranar taruwa ranar da ake saduwa ranar ne halittun farko za su hadu da na ƙarshe halittun ƙasai da su haɗu da na sama, bawa zai haɗu da Ubangijinsa mai aiki, zai haɗu da irin aikinsa, sannan azzalimi zai haɗu da wanda ya zalunce shi, rana zai haɗu ko za ta haɗu da wata. Lallai, an ruwaito daga Abdurrazzak ɗan Ausi bin Ausi, daga annabi sallallahu Alaihi wasallama, annabi ya ce, wanda duk ya yi shiri sai ya yi wanka a ranar juma'a ya buga sammako ma'anan sammako shine irin wannan zuwa da wuri kamar yadda aka mana bayani sannan ya je ya nutsu a cikin wannan zuwa nasa ya samu guri ya nutsu kamar yadda yadda mai nasiha duk ya gabatar mana da irin wannan nutsuwa da ake suwa to fa lallai kowace taku da ya yi zuwa masallacin nan tana da ta zama masa matsayin azumi ne na shekara da tsayuwan wannan azumin wannan ko abu ne mai sauki a gurin Allah lallai yace ranar ita juma'a tana ga mutum uku mutumin da ya halatta ma'ana ya halacce ta yaje da wanda yaje yayi shiru yaje ya samu nutsuwa to duk irin wayannan mutane ya kasance ka je ka zauna ba tare da kana wani magana ko kana surutu da wani ba to duk wanda ya haka da ta kasance masa kafara ya zuwa juma'an da take biye da ita har ma da ƙarin kwanaki guda uku don haka wannan akan wannan ne Allah ta'ala yake cewa wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki to fa yana da guda goma irin ta ya zo cikin sunane a cikin sunani daga hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ranar juma'a ta waye garin juma'a ya waye kenan dama shedan yakan dauki tutansa ya tafi kasuwanni ya je yana ainihin wato da kusar da mutane yana sanya musu kasala game da ranar juma'a saboda tun da ranar juma'a ne to shaidan sai ya je ya kusance su ya je yana dakushe su yana hana su yana sanya musu kasala yana sanya musu kwaɗayin ci gaba da kasuwanci dan kar su halarci juma'an alhali wannan rana kuwa rana ce wanda mala'iku sukan yi gaggawa su kam su zo su zazzauna a ƙofan masallatai sukan kama rubuta waɗanda suka zo masallaci bi da bi sai su rubuta wanda ya zo a lokaci na farko yana da lada gwargwadon ya yi sadaka da rakumi wanda ya zo a lokaci na biyu za su rubuta shi cewa yana da lada gwargwadon ya yi sadaka da saniya wanda ya zo a lokaci na uku da su rubuta cewa yana da lada gwargwadon ya yi sadaka da rago wanda ya zo a lokaci na hudu da su rubuta shi cewa yana da lada gwargwadon ya yi sadaka da kaza wanda ya zo a lokaci na biyar kuwa za a rubuta shi daga cikin wanda suke da lada gwargwadon wanda ya sadaka da kwai to idan har liman ya fito bi ma'ana ya iso kan mambari ken to mala'iku a lokacin da su ci gaba kuma da sauraron abin da liman da ya karanta na kutuba ya zo cikin sunan arba'a annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda duk ya bar juma'a a jere ɗaiɗai har guda uku kawai da gangan saboda walakanci irin wannan mutum Allah zai rubuta ko kuma zai sanya wani rufi a kayan zuciyarsa ya ma'ana sai a toshe masa ƙarfin imani don haka ya ko bayan Allah sani Ubangiji ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani idan har an yi kiran sallah a ranar juma'a to ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah ya'ani zuwa ga yin wannan sallah don haka ku bar harakan saye da sayarwa ɗin wannan shine yafi alkhairi gare ku in kun kasance kun yi sani idan kuka ainihin wato ƙara sallan nan to kawai shikenan ku watsu ku yaɗo a bayan ƙasa ku je ku nemi falalan Allah ubangiji ta'ala zai ba ku falala din don haka yin haka shine mafi alkhairi gare ku idan kuma harakan kasuwanci kuka gani ko wani wasanni ya ce idan sun ga wannan sai kawai kaga sun ɗunguma sun tafi zuwa harakan kasuwa ko kuma harakan wasanni kawai sai su barka a tsaye Allah yana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu abin da yake wurin Allah fa shine mafi alkhairi sama da wasanni sama da kasuwanci saboda Allah shine mafificin mai arzutawa Allah ta'ala muna roƙonka ka arzuta mu Ubangiji ka kare mu da karewanka. Muna roƙon shirya Allah Ubangiji ka shirya da mu. Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Ubangiji ta'ala marasa lafiyan cikin muna roƙonka Allah ka ba su lafiya. Wayanda suka rigaye mu Allah Ubangiji ka gafarta musu da iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da mazanmu da matanmu. Muna roƙonka Allah Ubangiji ka ba mu sa'an zuwa lahira Allah ka ba mu aljanna ta firdausi. Umu ila salatukum yarhamkumullah.